alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd wannan kenan shine darasi na biyu daga cikin darasin da muke maimaitawa sakamakon bacewar asalin audio kin da yayi za mu tashi a babul ghusli min aljanaba babu bayani akan wankan janaba an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu huraira allah ya da shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzo allah laqiyahu fi ba'di turqil madina ya haɗu da shi a wani sashi na hanyoyin madina wa huwa junubun yana da janaba qala yace fan khanastu minhu sai na ɓoye ma manzon allah fa dhahabtu faktasaltu sai na shi na yi wanka thumma ji'tu sannan na zo fa qala sai yace aina kunta ya aba huraira ina ka kasance ya kai abu huraira ban ganka ba kwale ce kuntu junuban na kasance ina da janaba ne fakarihtu an ujalisaka sai na yi kyamar in zamna tare da kai wa ana ala ghairi taharatin alhali ni ina ba da tsarki ba faƙala sai ce subhanallah tsarki ya tabbata ga allah kalima ce ta mamaki innal muslima ai lalle musulmi wafi ribatin a cikin almu'mina mumuni la yanjusu baya yin najasa wannan abin da yake nunawa idan mutum yana da najasa ba ana nuhin shi karan kansa kazanta ba ne a'a shi najasa ta janaba kaman najasa ce ma'anawiya ba hisiya ba ma'anawiya ita ce wadda ba a gani hisiya ita ce wadda ake gani misali da a ce hannunka yana da tutu to za a ce kana da najasa hannunka na da najasa amma don janaba ce ta kama ka misali ka sadu da iyalinka ne baka yi wanka ba to kenan kun ga wannan najasa ce ma'anawiya ba hissiya ba male ce amin afuwa ina fama da mura kaɗan an aisha ta radiyallahu anha an karɓo daga aisha allah ya da ita ƙalar ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يكسنتي إذا اغتسل من الجنابة idan yana wankan janaba a ghasala yadaihi yana wanke hannayensa guda biyu thumma tawadda'a sannan sai ya arwalla wudu'ahu lis-salati arwallar sallah kina arwallarsa ta sallah thumma yaghtasilu sannan sai ya wanka ma'ana ya watsa ma jikin shi ruwa thumma yukhallilu bi yadayhi sha'rahu sannan sai ya tsefe gashin kansa da hannayensa ma'ana ya mummurza da kyau hatta ya zunna har sai ya tabbatar da ko ya yi tsammani ya rinjaya a kan zatonsa annahu kad arwa basharatahu ya game shine arwa ya game watar mai suna hatar jikinsa ko watar kansa afada alaihi ma'a sannan sai ya kwarara akan wannan kan nasa ruwa salasa maratin sau uku sun makasala sa'ira jasadihi sannan sai ya wanke sauran jikinsa wa kanat taqulu kuma ta kasance tana cewa kuntu aktasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wanka ni da ma'aikin Allah min ina in wahidin daga abun arwalla guda ma'ana roba guda nagatarifu minhu jami'an gaba ɗaya muna ɗebowa ma'ana muna ɗebowa daga ruwan na cikin robar muna zuba ma jikinmu wannan hadisin yana nuna siffa ta arwalla mu karanta hadisi na biyu sai mu nuna bambancin da ke da kwai a ciki kinan an maimuna ta bintil haris an karɓo daga maimuna el haris زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ترمى أيكن ألا أنها قالت إلا إذا تاتي وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة نا أجي ما ما أيكن ألا روى نجنبة فأكفأ بيمينه سيقرر أكن damarsa ala yasarihi akan hagunkinsa marrataini sau biyu au talatan ko sau uku ثم غسل فرجه سنن سي wanke al'aurarsa ثم ضرب يده بالارض sannan sai ya bigi sai ya bigi hannunsa da ƙasa aw ilha'iti ko kuma gina marratain sau biyu aw thalathan ko sau uku ثم تمضمض sannan sai ya kurkure baki ustan shaka ya shaka ruwa wa gasala wacce sai ya wanke huskarsa wa zira'aihi da kuma zira'insa summa afada ala ra'sihi alma sannan sai kwararar ruwa a kan kansa thumma gasala sa'ira jasadihi sannan sai ya wanke sauran jikinsa summa tanaha sannan sai dan gurgusa daga inda yake fa gasala rijlaihi sannan sai ya wanke kawahuwansa fa'ataituhu bi khirkatin sai na zo masa da wani kyalle ma'anan kama wani mushuwar falam yurid ha sai bai so wannan kyallen ba faja'ala yanfudu al-ma'a bi yadihi sai ya sanya yana karce ruwan yana goge ruwan da hannunsa wanda hadisan dukkanin suna bayanin yadda ake wankan janaba hadisin aisha ya zo jumlatan ba a faɗaɗa bayani ba sosai hadisin maimuna kuma ya zo da faɗaɗa bayani takaice wankan janaba idan mutum ya zo zai niyya a cinciya wankan janaba ne farkon abin da zai yi shine sai ya wanke gabansa ma'ana ya wanke inda janaba take ga jikinsa inda ke da kazanta ga jikinsa bayan ya wanke sai ya wanke hannun nasa sau uku ma'ana ya yi arwalla idan ya yi arwalla maimakon ya wanke kawahu a wajen arwalla sai ya bari sai karshe in ma yana so kuma yana iya wanke su tun wannan lokacin domin a wannan hadisi na aisha ya nuna haka kenan mutum sai ya arwalla bayan ya yi arwalla sai ya ɗebo ruwa ya kwarara ma kansa kamar ya jika hannunsa sai ya tsefe kansa ma'ana ya murza kansa da kyau sannan sai ya kwarara ma kansa ruwa domin ya zo akan cewa idan janaba ta kama mutum akwai huduna da ke da kwai a cikin kansa suna budewa to idan ya zuba ruwa kai tsaye ba tare da ya murza ba da ɗanyi to ruwan suna iya shiga cikin kanshi kai tsaye su iya sababa masa da ciwon kai to shi yasa ake so mutum ya murza kansa da ɗanyin ruwa kamin ya kai kwarar ruwa akan kansa kenan bayan mutum ya arwala ya wanke kansa sau uku sai ya zuba ma kansa ruwa a bangare na dama sannan ya komo bangare na hagun ya tabbata jikinsa gaba ɗaya ya samu ruwa in bai wanke kawahunsa ba wajen arwala sai ya gurgusa daga inda yake wanke kawahu shi kenan ya ƙara wankan janaba kuma zai iya sallah da wannan wankan mali ce an abdullahi bin umara wannan shi ake ce ma wanka na sifatul kamal akwai sifatul ijza shine sifa wadda take ta isa shine malumai sun kiro wannan ne daga mai suna ta'arifin wanka domin suke cewa alghuslu huwa ta'mimul jasadi bil ma'i wanka shine game jiki da ruwa kenan mutum yana iya zo cikin wannan siffar ya kunna famfo ko a kai tsaye da ya zo da niyyar wanka ya wanke jikinsa gaba ɗai bayan ya wanke jikinsa gaba ɗai sai ya ɗebo ruwa ya sa ga baki ya kurkure ya sha ma hanci shikenan ya ƙare ko ina da ya kamata a wanke ya wanke مالي عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه للي عمر بن الخطاب ألا لدشي قال يا رسول الله يا مائك الله أيرقد أحدنا وهو جنب شن يم ينا إيه كنت على هالينا الجنبة قال نعم إيه إذا توضأ أحدكم إذا ينكو يا أرو الله فليرقد تو يكنت وهو جنب على هالينا الجنبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم أم سليم تازو امرأة أبي طلحة ما ترى أبو طلحة إلى رسول الله وانت حديثنا من حالة جمتين يكون تانا لجنبة أما أبن دي هداتي ويأر والله دن يكري لوغن wannan janaba kin daga ummu salama matar ma'aikin Allah qalat tace ja'at ummu sulaimin ummu sulaim ta zo imra'atu abi talha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen ma'aikin Allah fa qalat ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna Allah la yastahi min alhaq lalle Allah baya kumiyar gaskiya fa hal ala almar'ati min ghuslin shin har akwai wanka ga mace idza hiya talamat idan ta yi mahalki fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce na'am eh idza hiya ra'at alma'a idan ta ga ruwa kenan abin da yake nuna wannan hadisin ina har mutum ya mahalki na saduwa kuma har mani ya hoto to dole sai yayi wanka وعن عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله na kasance ina wanke janaba daga kayan ma'aikin Allah fa ya hurju ila salati sai wata zuwa sallah wa inna buka alma'i fi taubihi kuma ga alama ta ruwa ma'ana danyi na ruwa a cikin kayansa danyi na ruwan da aka wanke wannan mani wa fi lafzin li muslim a wani lafazi na muslim laqad kuntu afrukuhu min thawbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hakika na kasance ina karkare maniyin daga kayan manzo Allah farkan karkarewa fayusalli fi sai sallah a ciki wannan yana nuna kenan idan maniyin ya bushe ana iya a karkare kawai ba sai ma an wanke ba عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع إذن نمشي يكونت أكن بانغرورين تكو غبان تغدا هدو ثم جهدها سنن يا يقو قري أكنته ma'ana har mani ya hutu fakad wajabal ghuslu to wanka ya wajabta sun majahada sannan ya yi kokari a kanta ma'ana dai al'aura ta shiga a ciki fakad wajabal ghuslu to hakika wanka ya wajabta wa fi lafsi muslim an lafazi muslim wa illam yunzil koda ko a ce mani bai zuba ba koda bai yi inzali ba matukar dai mai ke da suna al'aura ta shiga a cikin al'aura to dole sai an yi wanka wanda yana nuna idan aka sadu ko da mani bai fito ba sai an yi wanka bale ce an abi ja'fari an abi ja'fari muhammad ibn ali bin bin al-husayn bin ali bin abi talib annahu kana huwa wa abuhu shi abi ja'far ya kasance shi da ma'aifinsa inda jabir ibn abdullah a wajen jabir dan abdullahi wa indahu qaumun alhali a wajensa akwai wasu mutane fasa'aluhu anil ghusli ya suka tambaye sa game da wanka faƙala sai ya ce yakfi ka sa'un ai sa'i guda yana isar ka ma'ana sa'i ya ishe ka kamar buta guda haka faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ma yakfi ni aini sa'i guda baya isa ta yayi kaɗan faƙala jabirun sai jabir ya ce kana yakfi man huwa aufa minka sha'ran sa'in nan ya kasance yana isar wanda ya hika gashi mai yawa wa khairan minka kuma wanda ya hika alkhairi yuridu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nuhin manzon Allah thumma amma na fi thawbin sannan sai mu na limanci a cikin wasu kaya wa fi lafsin a cikin lafazi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yufrigul ma'a ala ra'sihi yana zuba ruwa akan kansa salasan sau uku قال رضي الله عنه الله يدد شيء كتوا الرجل الذي قال ما يكفيني متنا ديت با إساتا هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب شيني الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه محمد بن الحنفية بابا الناس شيني أكتما محمد بن الحنفية نغتي يا علي kenan shi asalinsa tattaba kunne ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a takaice wannan hadisi abin da yake nunawa ana so mustahabbi ne wajen wanka kada a zub kada a bata ruwa masu yawa domin kun ga manzo Allah yana wanka da sa'i guda Bala ya ce babu tayammum bayan bayani akan taimama an imran ibn husayn radiyallahu anhu abinda ake cewa taimama shine tsarki da ruwa tsarki da ƙasa arwalla ita ce tsarki da ruwa taimama ita kuma tsarki da ƙasa ba a yin taimama sai idan babu ruwa ko kuma ba a iya amfani da ruwan domin rashin lahiya an im ko kuma sanyi haka an imran ibn husayn radiyallahu anhu an karbo daga imran dan husayn Allah ya da shi anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah ra'a rajulan mu'tazilan manzo Allah ya ga wani mutum ya keɓance a daban lam yusalli fil qawm bai salla a cikin mutane ba فقال سيتي يا فلان يا كيواني ما منعك أن تصلي في القوم ميسا بكي سلم يا هنا مكي سلا أجكم متاني فقال سيتي يا رسول الله يا ما أكي ألا أصابتني جنابة أي جنبة تساميني ولا ما أكون ما بروه فقال سيتي عليك بالصعيد تو أي إنا هورنك نكسا أي غا كسانا إذن باب روح فإنه يكفيك دومين يا إشيكا غا كسانا تا إشيكا أن أمار بن ياسر وأن حديث ينانونا ka'ida da malaman fiƙihu suke cewa idan ta'addara al-aslu yusaru ila al-batl idan aka rasa asali to za a koma zuwa ga badali asali shine yin arwalla da ƙasa da, da ruwa idan babu ruwan kenan sai a yi arwalla da ƙasa ita ce taimama قال يجي عن أمار بن ياسر أن كربو دق أمار بن ياسر قال يجي بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجتي من الله يا أيكيني أتشم وتبقاته فأجنبت سيني جنبه فلم أجد الماء بن سامروا با فتمرقت في الصعيد سيني برك الدنيا أتشكين كسا كما تمرق الدابة كما يندبة تكي برك الدنيا ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم sannan sai na zo wajen ma'aikin Allah fa zakartu zalika lahu sai na ambata masa haka faƙala sai ce innama kana yakfika an taqula bi yadayka hakaza ay ya ishe ka kai da hannuwanka haka thumma daraba bi yadayhi al-ard sannan sai manzo Allah ya bigi hannuwansa da ƙasa darabatan wahidan bugu guda thumma masaha shimala ala al-yamin ya shahi hagum akan dama wa zahira kaffaihi da bayan tayin hannunsa wa wajahu da fuskarsa kenan manzo Allah sai ya ya bigi ƙasa ya shaha ma tayin hannunsa sannan sai ya shaha ma fuskarsa kenan wanda shine taiba ba a bigi ƙasa a shaha ma hannu sai a shaha ma huska malici an jabir ibn abdullahi radiyallahu anhu ma anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah ya ce utitu khamsan an bani abubuwa guda biyar lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli ba a ba kowa daga cikin annabawa ba kamina nusirtu bin ru'bi an bani cin nasara ta jeho tsoro a cikin zukatan makiya masira ta shaharin daidai da tahiya ta wata guda wa ju'ilat li al-ardu masjidan kuma an sanya mini ƙasa ta zamanto mini wurin sallah wa tuhuran da kuma tsarki fa ayyuma rajulin min ummati don haka a duk inda wani mutum daga cikin al'ummata adrakathu salatu sallah ta riske sa falyusalli to yayi sallah ga ƙasa yayi taimama kuma ga ƙasa yayi sallah walam tahilla wa uhillat li maghanim kuma an halatta mini ganima walam tahilla li ahadin qabli alhali bat halatta ga kowa kamina ba wa utitu shafa'ata kuma an bani ceto وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة كما دا النبي يا كسنتي أنا تورو سزوا جمتا ننسى سوكا لي ويبعث إلى الناس وبعثت إلى الناس عامة نيكما أن تورو نزوا جمتا نجبا ينسو قوة إلى قبيلة قوة إلى اللون فاتح باب الحيض أتكيت أن حديثنا نون تيمما هنا لديك تكين خصائص النبي خصائص النبي وأمتي وصأوا وندا manzo Allah ɗaya Allah ya ba su da shi da al'ummarsa mutanen da suka gabata in lokacin sallah ya dole sai ka je masallaci wurin da ake sallah ko ina kake sai ka je kuma dole sai ka yi arawalla da ruwa babu haidi bayan bayani akan haila me haila shine shine al'ada an aisha radiyallahu anha anna fatima binta qais binta abi hubaysh lalle fatima yar abi hubaysh sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ta tambayi ma'aikin Allah faƙala sai ta ce inni ustahadu ni fa jini yana ci gaba da zubo mini fala atuhuru ba na tsarkaka fa'ada ussalata to in bar sallah kale ce la a inna dalika irkun ai shi wannan jinin da yake ci gaba da zubo miki bayan na haila jijiya ce ma'ana wata jijiya ce ke zubar da jini walakin da'i salata sai dai ki bar sallah qadar al-ayyam allati kunti tahidina fiha daidai gwargwadon kwanakin da kika saba yin haila a ciki thumma tasili sannan ki wanka wa salli ki sallah wa fi riwayatin a cikin wata riwaya wa laysat bil haida shi wannan jirin na baya ba haila bane fa idza aqbalat al haidatu idan lokacin haila ke fuskanto fatruki salata fiha to ki bar sallah a ciki fa idza dhahaba qadruha idan daidai gwargwadon wannan kwanakin na haila ya tahi fagsili an kiddama to ki wanke ma kanki shine wa salli ki sallah abinda wani hadisi ke nunawa a koda yaushe mace za ta yi aiki da abin da ta saba yi na shine kwana sati guda ta saba yi yanzu da ta yi sati guda kuma shini ya ci gaba da zubowa to za ta ta kilga shinin nan da ke ci gaba da zubowa ba na haila bane na cuta ne ta ci gaba da ibada ta ta nemi magani عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة للي أم حبيبة استحيضت جنيا تيزو متى سبع سنين شكرا بقي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك هي تتمي من الله جمد ون fa amara ha sai manzo Allah ya umurce ta an taktasila ta yi wanka fakadat sai ta kasance taktasilu tana yin wanka li kulli salatin domin kowace sallah ana duk sallah da za ta yi tana yin wanka ma malamai suna ganin wannan ita ta dora ma kanta shi wankan da aka umarce ta na farko shine na ƙarshen hailatta amma arwalla kawai da za ta yi a isa ba sai ta yi wanka ba kowace sallah an aisha ta radiyallahu anha qalat kuntu agtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wanka ni da ma'aikin Allah min ina'in wahidin daga ƙwarya guda kilana junubun dukkaninmu kuma muna da janaba wa kana ya ni kuma ya kasance yana umurta ta fa'attaziru sai in ɗaura bance ma'ana in yi kunzugu shine ta ɗaura zane da za ta liƙe ga al'aurata fayubashiruni sai ya rungume ni wa ana ha'idun ina da haila wa kana yukhriju ra'sahu ilayya kuma ya kasance yana hutar da kansa ma'ana yana zuro kansa zuwa gare ni wa huwa mu'takifun alhali yana masallaci yana itikafi fa aksiluhu sai in wanke kan nasa wa ana ha'idun alhali ina da haila wannan hadisi abin da yake nunawa idan mace tana haila ba yana nuna za a kaurace mata ba za a yi dukkanin mu'amala da ita saduwar aure ita kawai ce ba za a yi da ita ba an aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri manzo Allah ya kasance yana kishin gidawa a bisa kan kawahuwa na wa ana ha'idun alhali alhali ni ina da haila fa yaqra'u alqur'ana sai karanta alqur'ani kina halaccin mai karatun qur'ani ya shingina zuwa ga wadda take da haila عن مؤاذة بنت عبد الله قالت دغ مؤاذة إر عبد الله تاتي سألت عائشة رضي الله عنها نا تنبي عائشة الله يدد إتا فقلت سينتي ما بال الحائد بيسا مي هيلا تقضي الصوم تنا بيا أزمي ولا تقضي الصلاة أما باتا بيا سلا فقالت تتي أحرورية أنت شنكي بحرورياتي فقلت نتي لست بحرورية أني ما بحرورية بتي بحرورية ما أنا كي ke yar mai da suna mai ake ce musu ke khawarish ce nisba ce zuwa kasar harur inda nan ne khawarish suka fara hutuwa su wane ne khawarish su ne masu ganin cewa mace za ta biya salloli idan ta yi da suka wuce mata bayan ta yi haila ba azumi kawai za ta biya ba fakultu sai na ce lastu bi haruriya ni ba haruriya ba ce walakin ni as'alu sai da ina ina tambaya ne faƙalar ta ce kano shi muna dalika wannan ya kasance yana samun mu fa nu'maru bi qada'i sawmi sai a umurce mu da biyan azumi wala nu'maru bi qada'i salati ba umurtan mu da biyan sallah wannan hadisin abin da yake nunawa mace mai haila ba ta yin sallah ba ta yin azumi za ta biya azumi amma ba za ta biya mai da suna sallah ba na'am sai mu zo kitabu salati littafi mai bayani akan sallah babul mawaqiti babu mai bayani akan lokutan sallah an abi amrun shaibani an karbo daga abu amr an shaibani wasmuhu sa'ad ibn iyas sunansa sa'ad bin iyas qala ce haddathani sahibu hadhihi da ya bani labari ma'abocin wannan gidan wa ashara biyadihi sai ya nuni da hannunsa ila dari abdullahi bin mas'ud zuwa ga gidan abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu kale ya ce sa'altu nabiya sallallahu alaihi wasallam kenan ibn mas'ud ya ce na tambayi ma'aikin allah ayyul a'mali ahabbu ila allah wanne ne daga cikin ayyuka suka yi soyuwa zuwa ga allah azza wa jalla mabuwayi madaukaki kale ya ce as-salatu ala waqtiha shine yin sallah akan lokacinta qultu nace thumma ayyu sannan wani aiki kale ya ce birrul walidaini biyayya ga iyaye qultu nace thumma ayyi sannan mi kale ce aljihadu fi sabilillah kokari a cikin hanyar Allah kale ce haddathani bihinna rasulullah manzo Allah ya bani wannan labarin walau istazattuhu kuma da na nemi ya kara mini ma'ana da na ce sannan mi lazadani da ya kara mini wannan hadisi yana nuna dai mafificin aiki shine yin sallah akan farkon lokacinta an aisha radiyallahu anha qalat لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر hakika manzo Allah ya kasance yana sallar asuba fa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat sai su halarta tare da shi wasu mata daga mumunai mutalaffi'atin bi murutihinna suna rataye da lagensu thumma yarji'na ila buyutihinna sai su koma gidajensu ma ya'rifuhunna ahadun min al-ghalasi babu wanda yake gane su dan saboda saurin dan saboda sauran duhu idan alghalas shine sauran duhu na sahiya wannan hadisi yana nuna ashe wai asuba ba ana yin ta bane wayan lokacin da haske ya shigo ana gane kowa ana yi da sauran duhu عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة maza Allah ya kasance yana sallatar azahar a lokacin da rana ta wata daga tsakiya shine alhajira wal asra ita kuma la'asar wa shamsu naqiya yana yin ta lokacin da rana take fara kalba ta fara canzawa ba wal magriba ita kuma magriba idza wajabat idan ranar ta hwadi wal isha ita kuma isha'i ahyanan wa ahyanan wataran wataran ma'ana yana canza lokutan ta da idan ra'ahu mujtama'u idan ya ga sun taru ma'ana an cika masallaci ajjala sai ya gagota a yi sallar wa idan ra'ahum abtau akhara idan ya ga sun yi jinkiri su zo ba sai ya jinkinta sallar dama ita lokacin da an yi sabba a yi da tsakiyar dare wa subhu ita kuma asuba kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin manzo Allah ya kasance yana sallatar ta da sauran duhu na sahiya alhajiratu hiya shiddatul harri ba'da zawal shine tsananin zahin da ake yi bayan rana ta huta daga tsakiya al'abil minhal an karbo daga abil minhal sayyar ibn salama shine sayyar dan salama kale ce da kaltu ana wa abi na shiga ni da ma'aifina ala abi barzat al-aslami a wajen abu barzat al-aslami فقال له أبي سيما أفينا يتي مسا حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة بامو لاباري يا ما أيكين الله يكسنتينا صلى الفريلا قال يتي كان يصلي الهجيرة يا كسنتينا صلى الهجيرة إتتي صلى ميك رسولة صلى الظهر يا كسنتينا صلى الظهر التي تدعونها الأولى ودكو جتمة الأولى hina tadhadu shamsu lokacin da rana take karkatawa daga tsakiya wa yusalli la'asar ita kuma la'asar yana sallatar ta thumma yarji'u ahaduna sannan ɗayan mu ya koma ila rihli ila rahlihi zuwa ga masabkin safi aqsal madina da yake a can kasan madina karshen madina wa shamsu hayya alhali rana tana raye ma'ana tana nan horarta bata fara yin tsanwa ba subhanallah wa nasitu ma qala fil maghrib kuma na manta abin da yace game da sallar maghriba wa kana yastahibbu an yu'akhkhira al isha'a kuma ya kasance yana son ya jinkirta yana son jinkirta isha'i allati tad'unaha al atama wadda kuke ce mata al atama wa kana yakrahu an nawma qablaha kuma ya kasance yana kyamar kwana kaminta ma'ana kamin kamin maghriba kamin isha'i walhadithu ba'daha kuma yana kyamar hira idan mutum ya zauna ta hira bayan sallar isha'i wa kana yanfatilu min salati ghadati kuma ya kasance yana sallamewa daga sallar asuba hina ya'rifu rajulu rajula jalisahu a lokacin da mutum yake sanin wanda yake kusa da shi ma'ana wanda yake zamna kusa da shi wa kana yaqra'u bis 60 ila al mi'a kuma ya kasance yana karanta aya 60 zuwa 100 قالت عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق للي من الله ياتي أرانا ياكن خندق يا ينقول لكنا ملأ الله قبورهم وبيوتهم ألا يتشك كبر بور سودا جدا جنس نارا دوتا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى كما يندسوك شغل تدمو دق سلا ما في فيتيا كو سلا تتسكيا إتتي سلا مغرب سلا العصر حتى غابت الشمس حسيدا على تفادي وفي لفظ لمسلم عن لفظنا مسلم سغلونا عن الصلاة الوسطى سن شغل تدمو جميل سلر تكيا صلاة الأسر تكي سلر الأسر ثم صلاها بين المغرب والإشاء سنم من الله سي سلاة وأن سلر سكان المغرب بعد إشائي وله أن عبد الله بن مسعود قال هاي ينزو أكوي دقريسا أحاديث عبد الله بن مسعود ياتي حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن صلاة العصر مشركي sun tare manzon Allah game da sallar la'asar ma'ana sun tare sa sun shagaltar da shi har ya manta da ita hako hatta ahmarat shamsu har sai da rana ta yi ja aw isfarrat ko ta yi balge فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي منزو الله تي شغلونا عن الصلاة الوسطى sun shagaltar da mu daga sallar tsakiya salati la'asri sallar la'asar mala Allahu ajwafahum Allah ya cika cikkunan su wa quburahum da kaburburan su naran da wuta aw qala ko kuma ya ce hasha Allahu ajwafahum Allah ya cika cikkunan su wa quburahum da kaburburan su naran da wuta wannan hadisi yana nuna muhimmancin sallar la'asar da kuma ana yin ta ne kamin rana ta yi balge عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالإشاء من زال الله يجن كتسلى الإشاء حسي دري سوسي فخرج عمر سي عمر يهوتو فقال سيتي الصلاة يا رسول الله لوكة سلى يا ما أيجن الله رقد النساء ما تاسن يبتشي والصبيان ديارا فخرج رأسه سي من زال الله يهوتد كنسا يقطر yana yana digo fakharaja sai manzo Allah ya huto wa ra'suhu yaqturu alhali kansa yana digon ruwa ma'ana ya nuna yayo wanka kenan ya kuli na cewa laula an ashukka ala ummati ba dan in tsananta ma al'ummata ba aw ala nasi ko kuma mutane la amartuhum bi hadhihi salati hadhihi sa'a da na umurce su da yin wannan sallar a wannan lokacin na tsakiyar dare wannan dai da nuna shi babu lahijin kitta sallar isha'i wannan ma shi aka hiso an aisha radiyallahu anha anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu idza aka tayar da sallah wa hadara al asha'u kuma abinci na dare ya iso fabda'u bil asha'i to ku fara da abincin nan kenan yana nuna halaccin yin haka wa an ibni umar nahwuhu daga ibnu umar makamancinsa wali muslimin a riwayat imam muslim عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم أيكم ألا ينتوى لا صلاة بحضرة طعام باب سلى إذن أبنتي يزو ولا هو يدافئه الأخبثان ko kuma mekir suna kazanta guda biyu suna tunkuɗar mutum shine kutsari da da kashi lokacin da mutum yake jin su to baya halatta ya sallah domin za su hana masa natsuwa za su hana masa hushu'i shi kuma hushu'i min akali arkanis sala shi ne mafifici daga cikin rukunin sallah na mali ya ce an abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma kala shahida indi rijalun mardiyuna sun shaida a wurina wasu mazaje yardaddu wa ardahum indi umar wanda na yarda daga cikinsu kuma shine umar أن النبي صلى الله عليه وسلم أكن جوال لي مزا ألا نهى عن الصلاة بعد الصبح يا هنا ينسلى بايا الصباح حتى تطلع الشمس هسيرانا تابلو وبعد الأصل كما يا هنا ينسلى بايا الأسر حتى تغرب هسيرانا تهوالي wannan hadisi na bayani daga cikin lokutan da ba a sallah ta nafila sallah wadda ba ta dalili shine bayan sallar asuba hasirana ta bullo da kuma bayan sallar asar عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح باب صلى باين الصبا حتى ترتفع الشمس حسيرا تدقى ولا صلاة بعد الأصل كن باب صلى باين الأسر حتى تغيب الشمس حسيرا تبلو قال المصنف مولفون للتافي رحمه الله تعالى ألا كان صدقافر يكي وفي الباب أن علي بن أبي طالب game da wannan hani na yin sallah a wannan lokutan an karbo daga Ali bin Abi Talib wa Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin Mas'ud da Abdullahi bin Amru wa Abdullahi bin Amru bin al-As wa Abi Hurairata wa Samurata bin Jundab wa Salamata bin al-Akwa wa Zaid bin Thabit wa Mu'az bin Afra wa Ka'b bin Murrah wa Abi Umamata al-Bahili wa Umar bin Abasa wa Amru bin Abasa as-Sulami وعائشة رضي الله عنها والسنابحي دكما الصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم سيدي شي بي تبا جين حديثي daga manzon Allah ba ma'ana wannan sahabban gaba ɗayan su sun rawaito hadisi game da hani akan yin sallah a wannan lokutan malice an jabir ibn abdullahi an karbo daga jabir dan abdullahi anna umar ibn al-khattabi lalle umar dan khattabi radiyallahu anhu Allah ya dada shi ja'a yawmal khandaq ya zo a ranar yakin khandaq ba'da ma gharabati shamsu bayan rana ta faɗi faja'ala yasubbu kuffara quraishin sai gashi yana ta zagin kahoran ƙuraishawa yana cewa wa qala sai yana cewa ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma kittu usalli al-asra gashi ban yi sallar asar ba hatta kadat ash-shamsu taghrub har rana ta kusa faduwa fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wallahi ma sallaita wallahi ni ma ban sallace ta ba qala ya ce fa qumna ila bathana sai muka tashi zuwa bathan fatawadda ali salati sai mun zo Allah yayi sallah yayi arwalla dan yin sallah wa tawadda'na laha mu muka yi arwalla dan yin sallar fa sallal asr sai sallaci al'asr ba'da ma gharabat ash-shams bayan rana ta fadi thumma salla ba'daha al-maghrib sannan bayan ta yi sallar magriba kenan wannan yana nuna idan sallah ta kubuce to idan za a biya ta dole za a gabatar da ita koda ko a ce lokacin wata sallah ya shigo la'asar ta kubuce maka yanzu ga magariba ta shigo dole sai ka yi la'asar kin nan sannan ka komo ka yi magariba idan mali yake cewa babu salatil jama'ati babu bayani akan sallah ta jam'i wa wujubiha da wajibcinta mali ya ce an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar allah ya da su shi da ma'afinsa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala lalle manzo allah ya ce salatul jama'ati sallah a cikin jam'i afdalu min salatil fadhi ta yi sallar mutum ɗaya bi saba'in wa ashirin da daraja da daraja ashirin da bakwai an abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati sallar mutum a cikin jam'i tudaf ana linka ta ala salatihi fi baitihi akan sallarsa a gidansa a cikin gidansa wa fi suqihi da kuma a cikin kasuwarsa 25 di'fan linki guda 25 wadhalika zai samu wannan ne annahu idza tawadda idan yayi arwalla fa ahsana alwudu'a ya kyautata arwalla thumma kharaja ila almasjid sannan ya huta zuwa masallaci la yukhrijuhu illa as-salatu ba abin da ya hutar da shi in ba sallah ba lam yakhtu khutwatan lam yakhtu khatwatan ba zai taba yin wata taka ba illa rufi'at lahu biha daraja face dalilin wannan an ɗaukaka darajarsa wa hutta anhu biha khati'a kuma an kankare masa zunubinsa fa idza salla idan yayi sallah lam tazali al mala'ikatu tusalli alaihi mala'iku ba za su gushe ba suna masa addu'a ba dama fi musallahu matukar da yana a wurin sallarsa Allahumma salli alaihi suna ya Allah ka yi salati a gare sa Allahumma fillahu ya Allah ka gafarta masa Allahumma arhamhu ya Allah ka ji kansa wala ya zalu fi salatin kun ba zai gushe ba a cikin sallah man tazara salata matukar yana jiran sallah wannan hadisi yana bayanin falala ta saurin zuwa masallaci kamin ma a tayar da sallar bale ce عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين سلم في نويق منافقي صلاة الإشاء تسلم إشائي وصلاة الفجر تسلم أصبا ولو يعلمون ما فيها كما دا أتي سنسان أبن دكي أتكنتا لا أتوه ما دا سنزو مسوى نسلو لنقدابيو ولو حبوا كودا دررهي ولقد هممت أن آمر بالصلاة كما حقيقة na yi niyya na yi guri in yi umarni da sallah fatukama sai a tayar da ita sun ma'amura rajulan sannan sai umarci wani mutum fa yusalli bin nashi sai ma mutane sallah sun ma'antalika sannan sai in tahi ma'iya rijalun tare da ni akwai musu mutane ma'ahum huzamun min hatabin wanda a tare da su akwai ɗauri na kanun itace ila kaumin in je da su zuwa wasu mutane la ya shahaduna salata wanda ba sa halartar sallah tare da mutane fa uharriqa alaihim buyutahum bin nari sai in kone musu gidajensu da wuta wannan hadisi yana nuna wajabcin sallar sallah a cikin jam'i domin malamai suke cewa la uqubata illa fi tarki wajibin ba a alkawalin uquba in ba ga barin abin da yake wajibi ba manzo Allah da yake Allah ya siffanta sa da cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur mai tausayin mumunai ne amma tausayin duk da tausayin da yake ma mumunai manzo Allah ya ce idan suka ƙi yin sallah a cikin jam'i sai su kone gidajensu a wata riwayar manzo Allah ya ce ba dan ƴaƴansu ba da matansu wanda su ba dole bane sun zo masallaci da na aikata haka kenan wannan yana da girman laihi mala yace an abdullahi bin umara radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sta'dhanat ahadakum imra'atuhu ila almasjid idan ɗayan ku matarsa ta nemi izinin sa zuwa masallaci fala yamna'aha to kada ya hana ta قال يتي فقال بلال بن عبد الله سي بلال بن عبد الله يتي والله لنمنعهن والله سي من هنا سو قال يتي فأقبل عليه عبد الله سي عبد الله يفس كنجيس فسبه سبا سيئا سي زاجي سممونا زاجي ما سمعته سبه مثله قط وند من تبشن يا إن ونن زاجن با وقال يتي أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ina baka labari daga ma'aikin Allah wa taqulu wallahi lanamna'ahunna kai kuma kana cewa wallahi sai mun hana su wa fi lafsin a cikin wani lafazi li muslim na muslim la tamna'u ima Allah kada ku hana bayan Allah mata masajid Allah zuwa masallatayyan Allah kina wannan hadisin abin da yake nunawa mata ba dole bane sai sun je masallaci amma in sun nemi su je to mazan su kada su hana su wannan mutunan da yace sai mun hana su ba yayi bane dan rishin ladabi ga manzon Allah sai dai rishin usulubi ne na magana ma'ana ya faɗi ne don saboda ya ga yadda mata suka sake halinsu ya sake ba kamar irin na lokacin sahabban ba kamar irin na matan zamanin manzon Allah ba to shine yake ganin ai hana sun zaihi to shine mai yake da suna ibnu umar yake nuna cewa maganar manzon Allah tana nan komi lalacewar zamani عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ناي صلى تارد ما ايكن الله ركوئي غدا بيو كامين الظهر وركعتين بعدها da rakowi guda biyu bayanta wa raka'ataini ba'da al-jumu'a da rakowi guda biyu bayan jumu'a wa raka'ataini ba'da al-maghrib da rakowi guda biyu bayan maghriba wa raka'ataini ba'da al-isha da rakowi guda biyu bayan isha'i wa fi lafzin a cikin lafazi fa amma al-maghrib wal isha wal jumu'a amma maghriba da isha'i da jumu'a fa fi baitihi su yana sallatar su ne a gidansa wa fi lafzin lil bukhari a wani lafazi na bukhari annabna umar lalle ibnu umar kale ce haddathatni hafsa hafsa ta bani labari labari annan nabiya sallallahu alaihi wasallam akan cewa lalle manzo Allah kana yusalli sajadataini ya kasance yana sallatar raka'o'i guda biyu khafifataini masu sauki ba'da ma yatlu al-fajr bayan al-fajri ya keto wa kanat sa'atan wannan kuma wani lokaci ne la adkhulu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fiha wanda bana shiga wajen manzo Allah a cikin lokacin abinda wannan hadisi yana bayani akan me yake da suna rawatib me ake ce ma rawatib su ne sallolin da suka ta'allaka nafilolin da suka ta'allaka da salloli na farilla ga sunan su ne aka zano a wannan hadisi bayan magariba bayan isha'i bayan sallar juma'a kamin da bayan azahar da kuma kamin sallar asuba عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا minhu ala raka'atayil fajri babu nafila daga cikin nafilolin da manzo Allah ya yi tsananin kula da ita kaman raka'atayil fajr rako'i guda biyu na bayan fitowar alfijiri ma'ana kame a yi sallar asuba manzo Allah ita ce kula da ita وفي لفظ لمسلم أو لفظ لمسلم ركعة الفجر ركو إيقودا بينا الفجر خير من الدنيا وما فيها سنه دنيا الخير دا أبن ديكي أتكنتا باب الأذان والإقامة بابي بياني أكن كيران صلى دكما إقامة عن أنس بن مالك عن كربودك أنس بن مالك قال يجي أمر بلال أو أمرت بلال أن يشفع الأذان يهي كيران صلى بيو بيو معنا يريك ميما يتاشي بيو بيو ويوتر الإقامة يتكما إقامة يميما يتكلم من قدا قدا عن أبي جحيفة عن كربورة أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نازو ما منزان الله وهو في قبة ينا أتكين ميك رسونا وتكيما تاسا حمراء جا من أدم ود كيمر تهاتاتي قال فخرج بلال بوضوء سي بلال يهتو دوسروانا أرو الله نمنزان الله كينا فمن ناضحين sai daga cikin suka fara waso su daga mai ɗiba ya yafa ma jikinsa wa na'irin da kuma wanda zai ɗiba ya je ya aje fa kharaja annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya huta wa alaihi hullatun hamra'a yana sanye da kwamfule shine hulla yana sanye da kwamfule riga lage da bance kenan zane da bance jajaye ka anni anzuru ila bayadi saqaihi maganan da nake muku in ji shi sahabin kamar ina kallon farin kwabarinsa ƙwale ce fatawadda sai manzo Allah ya arwalla wa azana bilalun bilal kuma ya kiran sallah ƙwale ce faja'altu a tatabba ufahu sai na sanya ina bin bakinsa hahuna wa hahuna nan da can ya kulu yana cewa yaminan wa shimalan dama da hagum hayya ala sala hayya ala falah ku gawa zuwa ga sallah ku zo zuwa ga sallah ku zo zuwa ga tsira ثم ركزت له عنزة sai aka dasa masa mana aka kawa aka dasa a gabansa anazatun wani mekir suna dan mashi nasa karami aka sashi a gaba don ya kasance sutura fataqaddama sai ya gabata wa sallar zuhra ya sallatu az-zuhr raka'atayn raka'a biyu domin cikin balaguro ne thumma lam yuzalli thumma lam yazal yusalli raka'atayn sannan bai gushe ba yana sallar raka'o'i guda biyu kenan kasaru hatta raja ila madina sai da koma madina wannan hadisin dai abin da yake nunawa daga cikin ladabi na kiran sallah hayya ala salah hayya ala fala a rika kada kai a kuma sannan me yake da suna ana son yin shiru da bin mai kiran sallah عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن زاء لا ياتي إن بلالا يؤذن بليل للي بلال ينا كرا الدري معنى كرا فرقو فكلوا واشربوا توتشكوا شاء حتى يؤذن ابن أم مكتوم حسي ابن أم مكتوم يا كرا سلا domin shi yana yin kiran sallah ne bayan alfijiri ya keto kenan kiran sallah na biyu al'abi sa'idun al-khudri wannan hadisi ne yana bayanin halaccin mashru'ancin yin kiran sallah guda biyu a lokacin sallar asuba kira na farko kame alfajiri kira na biyu yayin fitowar alfajiri bala ya ce an abi sa'idun al-khudri an karbo daga abu sa'idun al-khudri radiyallahu anhu قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن إذا كوكا جمع كيران صلى فقولوا تو كفدا مثل ما يقول kwatankacin abin da yake faɗa kenan kwatankacin abin da mai kiran sallah yake faɗa wannan hadisin yana nuna shi ladabi na kiran sallah shine a riƙa bin mai kiran sallah ana maimaita abin da yake maimaitawa sai hadisi na gama da cewa babu istiqbalil qibla bayan bayani akan fuskantar alqibla wurin sallah عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته منذ الله يكسن جينا نافلة أبايا تاغورسا معنى ينا سلا تنافلة شيني يسبح كان أكم بايا تاغورسا كان وجهه حيث كان وجهه كما دو إن ده هسكا ستكسن يومئ برأسه ينا نوني دكنسه وكان ابن عمر يفعله ابن عمر شما كسنتي ينا أيكة ونم وفي رواية أتكون رواية كان يوتر على بعيره يا كسنتي ينا صلى تويتري أبايا تاغورسا ولمسلم أو رواية إمام مسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة سيدي بايا صلى تفر الله أكنتا وللبخاري رواية إمام البخاري إلا الفرائد سيدي صلوا لنا فلله abinda wannan hadisi yake nunawa shine halaccin yin sallah ta nafila akan abun hawa mota ce dabba ce ko wace iri ko da ko ba alkibla take fuskanta ba a cikin balaguro ya halatta amma sai dai sallah ta nafila kawai mala yace an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala bainama an-nasu bi quba haka dai mutane suna a quba fi salati subhi a sallan asuba idh ja'ahum atin sai wani mai zuwa ya zo musu فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم للي مزا الله قد أنزل عليه الليلة قرآن حقيقة أن سبك مسا أولا درن قرآني وقد أمر أن يستقبل القبلة كما أن أمر جيسا دي فسكنتي القبلة فاستقبلوها دهك كما كفسكنتيتا وكانت وجوههم إلى الشام الهالي هسكو كنسو أولا لوكة سنة كلا شامني فاستداروا sai suka juya ilal ka'aba suka fuskanci alƙibla suka fuskanci ka'aba ina wannan sai ke nuna da baya ne aka fallanta kallon ka'aba a da baitul maqdis ake kallo inda yahuda suke kallo yasa lokacin da manzo Allah ya zo a farko yana kallon alkibla suka ce a ai inda muke kallo yake kallo kenan addinin nashi ma an kusa cewa ya komo namu sai Allah ya umarce su su kalli alkibla su kalli ka'aba sai suka juya ba su lalata sallah ba kenan wannan haka mutum yana cikin balaguro aka ce masa ga alkibla yana cikin sallah sai ya juya ya fuskanta ba sai ya sake sallah ba an anas ibn sirin qala istaqbalna anasan mun tarbi anas hina qadima min sham lokacin da ya dawo daga sham falaqinahu bi aini tamri sai muka hadu da shi a wani wuri da ake ce ma aini tamr fara'aituhu yusalli ala himarin sai na gansa yana sallah akan wani shaki wa wajuhu min dal janib alhali fuskarsa tana wani bangare ya'ani yana nuhin an yasari alqibla fuskansa tana a dama ko hagum na alqibla fa qultu sai nace ra'aytuka tusalli li ghayri alqibla na ganka kana sallah baka kallon alqibla fa qala yace laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu da ba dan na ga ma'aikin Allah yana yin haka ba da ni ma ban yi haka ba wannan sai ke nuna halaccin yin nafila akan abun hawa ko da ko a ce ba ta kallon alkibla mali ce babu sufufi bayan bayani akan daidaita sahu an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum ko daidaita sahun ku fa inna taswiyata sufufi domin daidaita sahu min tamami sala yana daga cikin cikar sallah mafhumul mukhalafa kenan rishin daidaita sai yana daga cikin nakasun sallah an nu'man bin bashir radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah yana cewa la tusawwunna sufufakum wallahi ko ku daidaita sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku ma'ana ya sa gaba a tsakaninku wali muslimin arwaya ta imam muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana manzo Allah ya kasance na daidaita sahunmu hatta ka annama yusawi bi halqidaha har sai kai ka ce kamar yana daidaita diyan kibau ne ma'ana diyan kibi diyan kibiya a cikin kubensu hatta ra'a anna kad akalna anhu har sai idan ya ga mun fahimci abin da yake so sannan sai ya kyale mu sun makaraja yoman sannan wata ran ya huta faƙama sai ya tayar da sallah hatta ka da an yi kabbira har sai da ya kusa ya kabarar harama fara'a rajulan badiyan sadruhu sai ya ga wani mutum kirjinsa ya hoto ma'ana ya bambanta da nufsu mutane yayo a gaba fakala sai manzo Allah ya ce ibadallah bayan Allah la tusawwunna sufufakum wallahi ko ku da sahunku aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum ko Allah ya sanya sabani a tsakanin fuskokinku ma'ana gaba a tsakanin a tsakaninku wannan yana nuna daga cikin abin da yake jawo gaba tsakanin musulmi shine rashin daidaita sahu an anas ibn malikin anna jaddatahu mulaika lalle kakarsa mulaika da'at rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta gayyaci manzon Allah li ta'amin sana'atuhu lahu don wani abinci da ta yi masa fa akala minhu sai manzon Allah ya ci daga abincin thumma qala sannan sai ce komo ku tashi fala usalli lakum in yi muku sallah ta nafila qala anas sai anas ya ce fa qumtu ila hasilin lana sai na tashi zuwa ga wata tabar mata mu kadisu wadda wadda ta yi baki min tuli ma lubisa don saboda jima wadda ta yi fanadahtuhu bima'in sai na yayyafa mata ruwa faqama alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tsayu akan wannan tabarmar wa safaftu ana wal yatim wara'ahu sai nayi sahuni da yaro ni da wani maraya a bayan manzon Allah wal ajuzu min wara'ina ita kuma wannan tsohuwar tana a bayan mu فصلى لنا ركعتين سي منذ الله يمون صلى ركعة بيو ثم انصرف سنن سي سلمي ولمسلم رواية إمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به للي منذ الله يسلى تاردشي وبأمه دكم أيه يرسى فأقامني أن يمينه سي سيدني أدا مرسى وأقام المرأة خلفنا سي سيد مجئتكم أبايم اليتيم هو ضميرة جد الحسين شيني ضميرة جد الحسين كاكن حسين بن عبد الله بن ضمير abin da wannan hadisi yake nuhi shine idan za a yi sallah tare da mace to mace ita ko da yaushe a baya take koma ko da ko ita kadai ce za ta koma a baya ba za ta jira tare da maza ba وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة ناكوانا أوجن إرور ما أفياتاك ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سيمن الله يتاشينا سلة قيام الليل min al-layl da dare fakumtu an yasarihi sai na zo na yi tsaye a hagunkinsa don in yi sallah tare da shi fa akhadha bi ra'si sai ya kama kaina fa aqamani an yaminihi sai ya maido ni ya tsayar da ni a damarsa wannan yana idan mutum biyu za su sallah to limami shi zai tsayawa a hagu shi kuma wanda yake bin limami ya tsaya a dama wallahu ta'ala alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah